إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
yau muna nawa ne ga wata muna hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 18 ko sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul maktum shi ne karatunmu wannan na arba'in da biyu ko? to muna ci gaba da karanto abubuwan da suka faru a zamanin annabi alaihi salatu wassalam na yanayi cutarwa daban wahala da nuna kiyayya da kyama da aka zan kima sahaba annabi alayhi salatu wassalam sa'annan shi kan shi fiyayyen halitta bai tsira bai kubuta daga ainihin irin wannan cutarwa ba da tsangwama da kiyayya da aka nuna ma ainihin sahabban shi ba qala ibn ishaqa ibn ishaqa yace kana nafar gungu sun zamanto jama'a alladhina yuduna rasulullah wadanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi baitihi a cikin gidan shi Abu Lahab sun kasance akwai Abu Lahab kamar yanda muka riga muka gabatar wal hakam ibn Abi al-As ibn Umayya da kuma al-Hakam dan Abi al-As dan Umayya wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth huwa uqbata ibn ibn abi mu'ayyid da uqba ibn abi mu'ayyid dan abi mu'ayyid wadi ibn hamra al-thaqafi da adiya dan hamra dan bani saqif wa ibn al-asda'i al-hudhali da kuma ibn al-asda al-hudhali bani hudhayl wadannan duka wakanu jiranahu sun kasance makwabtan shi ne wani na kallon gidan annabi alaihi salatu wassalam wani na dama wani na hagu wani yana can baya duk dai makwabta ne lam yuslim minhum ahadun cikin su babu wanda ya musulunta illa al-hakam ibn abi al-as sai al-hakam da abi al-as shi kada ya musulunta amma da nan gaba daya abu lahab ya mutu bai musulunta ba uquba ma bai musulunta ba haka adi haka ibn al-asda shi kadai alhakam kadai ya musulunta to fa kana ahaduhum ɗayansu ya kasance ya farahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yana jefa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahimar shaki wato mahaifa akuya idan akuya ta haihu ta yaddo mahaifarta sabuwa ɗanya sai ɗauke ta jefa ma annaba alaihi salatu wasalam wa huwa yusalli alani manzo Allah yana sallah saboda tsananin cutarwa wa kana ahaduhum dayan su kuma ya kasance ya tarahuha yana jefa ita dai wannan mahaifarta akuya fi burmatihi a cikin murhun annabi alayhi salatu wassalam idan nusibat lahu idan aka dora mai wani abu saman murhun an aza kwagiri ko aza tukunya za a dahu abinci sai a cillo ciki waɗannan duk makwabta ne suke mai annabi alaihi salatu wassalam haka makwabtan shi ne ba hatta takhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki hujran wani dan daki haka liyastatira bihi minhu domin annabi alaihi salatu wassalam ya kare kanshi da gare su idan salla idan yayi salla in za yi salla sai dan samu wani dan guri wanda ya zama shamaki ne haka yana kare shi daga gare su domin me yana sallah suna jefo mai irin waɗannan kasamta din suna jifa shi da duwatsu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza tarahu alaihi zalikal adha idan suka jefo mai wannan kasamtar ta ainihi mahaifa akuya ko ta rago ko ta tinkiya mahaifar dai ƙananan dabbobi annabi alayhi salatu wassalam ya zamanto idan sun jefo mashi ya khruju bihi yana dauko shi ya to da shi alal ud abu sa'id mana ya dauko shi haka ya dan ratayo shi haka sarkayo shi ga ici fa yaqifu bihi sai ya tsaye da shi ala babihi abu saqo gidan shi thumma yaqulu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani abdi manaf ya ku diyan abdi manaf ayyu jiwarin hada wannan wace irin makwabtaka ce ni ba makwabcin ku ne ya kamata ku kyautata mana kamar yanda ni ma nake kyautata muku bai kamata ku cutar da ni ba kamar yanda ni ma bani cutar da ku to wace irin makwabtaka ce wannan ya za a zanki shehu mani kazamta kazamta ai kwandon shara yake kai ta ba cikin gidaje ake jeho ta ba mi na maku sun mai yulƙihi fi tsarik sanan manzala ya jefar da shi gefen hanya bayan ya gwada masu ma'ana dai abinda kuka yi ba daidai ba ne kun cutar da ni wasda da ukuba tubna abi mu'ayyid shi ukuba da abi mu'ayyid din nan ya ƙara fi shaqawatihi ya ƙara abin nan a cikin taɓewar shi a cikin rashin arzikin shi wa khubsihi da kuma muguntashi rawa faqad rawa al-bukhari domin imam al-bukhari ya rawaito ana abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi alaihi salatu wassalam kana yusalli inda al-bait ya kasance yana sallah a wurin daki yana sallah wurin ɗakin Allah wurin Kaaba kenan wa Abu Jahl wa ashabul lahu julus alhali Abu Jahl da shi da waɗansu abokan shi suna zazzamne manzo Allah yana sallah a gaban su id qala ba'dhum li ba'd sai ga sashi yana ce ma sashi ayyukum yaji'u cikin kuwa zai tahiya ya kawo bisala jazuri da ainihi mahaifar raƙumi mana ba zai taya samu mahaifar raƙumi sabuwa ta bani fulan raƙumman bani fulan raƙumman ma na musamman tana yi wa raƙumman ƙasam ta gare su sosai waya ba'uhu sai ya zo ya ɗora shi a labari muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sajada in ya kai goshin shi ƙasa mana ba su hana shi amma sai su ce ko bari ya ci gaba da sallar shi amma kahin ya kai sujada ko kuma kahin ya kare sallah a ji a samu mahaifar rakumi ta gidan suwa ne a zuwa dora mai gabayin shi in muka mai haka nan ai kaga gobe ba zai je sallar ba ban ba sa ashqal qaumi sai wanda ya fi tabewa cikin mutane sai ya tashi yace ni za ni kawo ta ban ba sa idin ba sa kina ashqaha وهو عقبة ابن أبي معيط شيني عقبة دان أبي معيط yace ni zan tayan kawo ta ni na san inda za a samu ta ba ja bihi sai ya zo da mahaifan fa nazara sai ya diba hatta idza sajada annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya sujada wada'a ala dharihi baina katifai sai ya dora wannan mahaifar ta raƙumi ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin kafadun shi guda biyu wa ana anzur abdullahi dan mas'ud yace ni kuma ina kallo la yuni shay'an ba ni maganin komi ba ni iya komi law kanat li man'a da dai ina da kariya ko ina da karfin da zan hana da na hana amma ba ni iya wa abin da zan yi qala yace fajalu yadhhakun shikenan sai suka shiga dariya an jefa mahaifa ga baya mai albarka suna ta dariya su kuma suna jin daɗi mana suna nufin sun ci mutunci sun yi wulakanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhilu ba'dhum ala ba'd sashi yana gwada ma sashi yana diba ka gani sai diba ka gani irin wannan ka turi dan uwanka ka fada mai shi ma ya wado kana diba ana dariya ay yatamayalu ba'dhum ala ba'd sashi na fado ma sashi ana karkatowa ga sashi ana dariya an yi izgili an ji dadi marahan saboda jin dadi wa bafaran saboda taurin kai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajid kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada bai dago ba wannan kazamtar tana gaban shi mai albarka la yarfa'u rasahu bai dago kan shi ba ya ci gaba da ibadar shi da ganawa da Allah subhanahu wataala hatta ja'atu fatima har sai da fatima ta zo fa tarahatu sai ta dauki wannan mayafar ta jefar da ita an bari daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a rasahu a lokacin sai manzo Allah ya dago kai thumma qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi quraish Allah ina gama ka da qurayshawa ka kama qurayshawa kai ragalaga da su ka rosa su talata marrat hasu uku fa shaqqa zalika alaihim sai wannan kuma ya tsananta akan su da sai hankali ya tashi idda'a alaihim saboda annabi yayi addu'a gare su ma addu'a mara kyau wa qala yace wa kanu yarawna sun kasance suna gani annad da'wata lalle addu'a fi zalika albalad a cikin wannan garin na makka mustajaba karbabbiya ce to kuma ina yi musu a nan gindin Ka'aba din da haka hankalinsa ya tashi aka ce to kuwa ya maku adda kuma ba sai ku yi ba ai kamata ya suma su tun da kun san addu'a karɓaɓɓiya ce kuma sai ku yi saboda sun san halinsu da nashi ba iri ɗaya ba ne tun musamman sa'ad da mazala sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a ya faɗi sunaye ya ce Allahumma alaika bi abi jahal Allah ina gama ka da Abu Jahal ka kama shi wa Utba wa alayka bi Utba ibn Rabi'a kuma Allah ina gama ka da Utba dan Rabi'a wa Shayba ibn Rabi'a kuma Allah ina gama ka da Shayba ibn Rabi'a wal Walid ibn Utba ina gama ka da Walid dan Utba wa Umayyah ibn Khalaf da kuma Umayyah dan Khalaf wa Uqba ibn Abi Mu'ayth da Uqba dan Abi Mu'ayth mutum shidda kenan ko wa'adda sabi'a ya kilga na bakwai falam ahfazu ko falam na ahfazu ba mu hardace shi ba mun mance wane ne na bakwai din wa wallazi nafsi bi yadi abdullahi dan mas'ud yace to na rantsi da Allah wanda raina yake ganin shi laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sar'a lalle na ga mutanen da manzon Allah ya kidaye sunan su ga sunan dusun hwada kasa fil qalibi a cikin rijiya qalibi badar rijiya badar ranar yakin badar dukkan su waɗannan aka kashe su mana addu'a ta kama su kenan to kuma kaga ashe ta addu'a ba wai kai tsaye bane ake yin ta yawa addu'a tana daukar lokaci tunda na a makka aka yi addu'a amma badar ai a madina aka yi ta a ga wajen shekara takwas da yin addu'a ko ma shekara tara. Don haka addu'a ka karɓaɓɓiya ce, amma ba ka san yaushe ne za ta bayyana Allah ya karɓa ba, ko ba haka ba. An ce cikin annabawa ko wanda tun da addu'a sai da aka shekara arba'in, sannan Allah ya karɓa addu'a shi. ko annabi Musa shekara 40 wannan addu'a da yace rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azaba alalim wannan addu'a da yace daga shekara 40 kuma kaga annabi ne kuma an karba sadaka kai ma matsayinka na musulmi Allah ya karba addu'a saboda ka ita addu'a karɓaɓɓiya ce ba a son sauri ba a son gaugawa wa kana umayyah ibn khalaf umayyah dan khalaf ya kasance idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hamazahu sai zumbe ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala mazahu kuma yinu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi nazala umayyah dan khalaf a cikin shi ne Allah ya sabkar da wailul likulli humazatil lumazah azaba da bone da bala'i ya tabbata ga dukkan wanda yake humazatil lumaza ne mai nuni da hannu kuma mai nuni da baki nunawa irin ta cutarwa nurawa irin ta mi ta renawa ta wulakanci ta cin mutunci banda nuna wadda za kama mutum alhali kana so ka nuna matsayin shi da girman shi qala ibn hisham ibn hisham yace al-humaza alladhi yashtumu ar-rajula alaniyatan shine wanda yake zagin mutum karara a bayyane wa yaksiru ainihi kuma ya karya idanun shi guda biyu ma'ana ya zanki nuni da da idanun shi zanki nuni ya ce kaga ya can gaya can kenan kai kana kallon huska inda inda ya gaci na huskar shi to nan wajen shine wannan mutum walumaza shi kuma wa yaqmizu bihi sannan kuma ya zanki nuni da shi da idanun kenan wallumaza abinda yake ce malumaza alladhi yaibu nasa sirran wanda yake aibanta mutane a boye ba tare da an gani ba wa yuzihim kuma ya cutar da su a boye muna ganewa ko ko wanda zai masu wani asiri ko ya masu wani sammu ko ya masu wani shiddabaru shi yake ce malumaza to su bin duka gaba daya Allah ta'ala ya ce wailul lahuma azaba ta tabbata gare su ranar alkiyama saboda abin da suka yi ba abu ne mai kyawu ba Allah ya kiyaye amma akuhu ubay ibn khalaf amma dan uwan shi shi umayya dan khalaf shine ubay dan khalaf fa kana huwa wa uqbatu ibn abi mu'ayd ya kasance da shi da uquba dan abu mu'ayd mutasafiyaini aminan juna ne masoya juna ne abokan juna ne wajalasa uqbatu marratan ila annabi sallallahu alaihi wasallam uqba ya zamna wata rana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu kuma ya tsaya ya saurari alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari wa'azi yana kafiri rannan kawai ya biyo iske ana karatu ana wa'azi sai ce bare zanna ya saurara falamma balaga zalika ubayyan lokacin da labari ya kai ma ubayyi cewa ai ukuba abokin shi jiya ya zanna ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunatarwa annabahu sai tirda Allah wa dare gare shi wa atabahu kuma ya zarge shi yace kai me kai ka wannan wurin ina kai ina shi ko ka bar addinin mu ne in ka san ka bar addini ka gaya mani daga yau ba ruwana ba ni ba wa talaba minhu yace a'a ai na biyo ne na dan tsaya ina saurare ba wajen na yarda da abun ba sai ce to ina nema gare ka ya nema gare shi an yatfula yace in dai haka nan ne ka bari sai annabin ya zo yayi zanne kai tofi ga fuskar shi bi wajhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam fa fa'al yace shikenan an gama ana zaune manzo Allah ya zanna kawai ka koma yana tufa ma annabi wa ubay bin khalafin kuma shi ubay dan khalaf din nafsuhu shi da kanshi nafsuhu fatta ya murmure azman kashi ramiman kashi wanda ya tsuha kasan kashi in ya dade ya tsuha ya sha rana kuma yake kamar alli to sai ya murje shi ga hannu haka thumma nafakhahu fi rihi sa'annan ya busa shi a cikin iska nahwa rasulillah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana da ya sa cikin tafanu sai ya ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya hura mai garin kashi wanda ya lalace saboda wulakanci da cin mutunci saboda suna ganin haka ne kare za su su huce haushi daga ainihi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu kaga duka wannan cutarwa ce duka wannan rishin hankali ne da rishin gaba da kuma rishin sanin ya kamata wa kana al-akhnas ibn shuraiq al-thaqafi akhnas dan shuraiq al-thaqafi ya kasance mimman yanalu min rasulillah yana daga cikin waɗanda suke samun dama su musguna ma annabi su wulakanta annabi su ci mutuncin shi sallallahu alaihi wasallam wa qad wasafahu alquran kuma lalle alqurani ya siffanta shi bi tis'i sifatin da siffofi guda tara tadullu ala ma kana alaihi kowace siffa tana yin nuni akan abin da yake akan shi wa hiya fi qawlihi ta'ala su waɗannan sifofi guda tara ga sunan cikin baɗin Allah ta'ala wala tuɗe kulla hallafin mahin kada ka yi ɗa'a da biyayya ga dukkan mai yawan rantsuwa wulaƙantacce wanda ba komi ba wanda komi sai ya ta rantsuwa to kakka mai ɗa'a cikin rantsuwar da yake yawan yi wulaƙantacce ne saboda mi yana yawan rantsuwa yawan rantsuwa ba wani abun burgewa ba ne hammazin mai aibantawa ne mai zagin mutane wanda ƙarara gahiri yake zagin mutane dakka mai da yana aibanta mutane yana cin mutuncinsu yana zagin su ƙarara masha'in binamim mai yawan yawo da annamimanci ya ɓata wannan ya hada wancan ya raba wancan haka yana ta yawo wanda ya doki ma abin kamar sana'a kama aikin shi ne na yake ci na yake sha na yake sutura ya raba tsakanin amannai tsakanin abokai tsakanin dangi tsakanin yan uwa kai tsakanin ɗa da umma ba sai ya raba Allah ta'ala ce irin wannan mutumin kakka mai da wanda zo zuma da annabi manci domin ya raba ka da wani wanda yake aminin ka ne abokin ka ne ko dan wanka ma musulmi haka kawai ba wata amintaka ba wata abintaka babu wata soyayya tsakaninku amma dai ba abin da ya shiga tsakanin karshe zo ya kawo ma labarin cewa ya ce maka kaza wani ba ya kaunarka ka ji abin da yake gaya maka to Allah ta'ala ya ce duk wanda zai zo kawo ma gulma wani mutum kakka mai da'a shedani ne so ne yake raba ka da dan uwanka Allah ya kiyaye manna'il lil khairi sa'an kuma mai yawan hana alheri ne ba ya bari a yi alheri sai dai a mashi inda ba shi za a mabata a hana kowa kuma an shawarce shi a yi alherin sai ce a yayi yawa a dai rage na wani mutum aka ce wani ya zo ya same shi ya ce wani bawa Allah ne nake so in ba miliyan guda sadaka taimaka mashi talaka ne baya da komi ta mai yawa aka ba shi bai san ina zai rai ta ba sai ce to kai ne ga dubu daya ka rike ga to sai ya dada sai ka ce a bashi kudinka ne a bashi wallahi ka kyauta ai haka ake so ana matalakawa haka ai kaga za a rasa za a rage wahala za a rage damuwa za a rage barace-barace da maula amma sai ka ce ka bashi ta mai yawa ka san irin matsalolin shi da miliyan guda kwana nawa za a ce ita koko kwana nawa an an baka ita za ka ganta da yawa amma da ta kwana daga dil lissafin ya canza har ma ta kare saboda akwai abubuwan da za a yi ta suna nan suna jira dama kuma ka ce ka ba mutum Allah subhanahu wataala baya son bawan da yake hana alheri duk wanda ya shawarce ka yace yana son ya alheri ka ce mai yayi in kaga ka hana shi to ka san mutunan da za mu alherin mutunan banza ne da ya za yi banna da abin ya saban Allah da abin sai ka hana au sai ka ce a dai sake wani amma wani bai kamata ba saboda wani ko an bashi bata abin zai kuma ta yadda zai batawa inda ma ci da iyalin shi zai ta zai ta aikin banza ya ga dama inda ake ce ana ana cace jika hamsin hamsin ya aza kaga da an yi sabi goma shi kenan kudin sun kare an wanke shi kenan Allah ya kiyaye mu'tadin mai ta'addanci mai zalunci kakka mai da'a duk wanda yake azzalimi ne yana wuce iyaka yana shiga hakkin mutane kakka mai da'a afim ko mai yawan zunubi ne mai yawan laifi ne utullin mutum ne mummuna mugun mutum ne ma'ana mugayen ɗabi'u ke gare shi ba da zalika bayan wannan zanim kuma wato ɗan zina ne ba dan kwarai ba ne Allah ya kiyaye an ce wannan mutumin lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka zo ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin mahaifin shi yace yawa Muhammadu ya gaya mana wasu kalmomi ban san ya aka yi ba ni ban sani ba har shi ya sani dan me za ce man ni dan zina ne ko hankalinta ya tashi ta ce yaushe ce ɗazu ya karanta ayoyin kuma da ni ake ya aka yi sani ni man sani ba ki gaya mana gaskiya wane ne ubana ta ce wallahi baka da uba manzo Allah ya annabi ya gaya maka gaskiya kai dan zina ne Allah ya kiyaye wa aknas dan shuraik akan shi ne ainihi wato aka saukar da waɗannan ayoyi kuma a ciki akwai siffofi guda tara waɗanda suka bayyana cewa shi mummuna ne mugu ne me yasa saboda yana cutar da addinin musulunci yana cutar da wanda yazo da addinin musulunci wa kana abu jahl abu jahl ma ya kasance ahyanan wasu lokuta yaji'u yana zuwa ila rasulillah yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasma'u minhu alquran yana sauraron alkur'ani daga manzo Allah shi ma yana tsayawa in hanya ta biyo shi ko kuma yazo kaba ana karatun sai ya tsaya na saurari thumma yadhhabu anhu sa'annan ya tafi ya bar wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'minu baya ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yuti'u kuma baya da'a ga manzo Allah wala yata'addabu kuma baya ladabtuwa da alkur'ani mai girma wala yakhsha ko ba zai ji tsoron Allah ba alhali ya saurari qur'ani sai keme mai kawai ya ci gaba da kafircin shi wa yuzi rasulullah yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil qawl da magana wa yasuddu an sabilillah kuma yana kangewa daga hanyar Allah subhanahu wataala bayan ya ji alkur'ani sun mai ya zabu muhtalan bima ya fa'al sa'annan ya tafi yana takama saboda abin da ya aikata ya ta kun ga abin da na mashi ko kun ga na musguna mashi na cuta mashi na yadda na ga dama da shi kuma ba abin da za a mani bakhuran yana alfari da fariya bi martakaba game da abin da ya aikata min sharri na sharri ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna ma fa'ala sha'an yuzkar kamar dai bai aikata wani abu wanda za zuwa cikin gari ana farin cewa Abu Jahl bai kyauta ba Abu Jahl ya aikata kaza ba kawai dauka kamar bai komi ba wa fihi nazala a cikin Abu Jahl ne ya sabko wadan Allah subhanahu wataala fala saddaqa wala salla Allah ta'ala ce fala saddaqa shi bai gaskata ba bai imani da alqur'anin da ya saurara ba da manzalar da ya karanta alkur'anin ba bai imani da Allah ba wala salla kuma bai salla ba mana ba wannan ba wannan din tare da cewa ya zanna ya saurari karatun alkur'ani kuma ciki an yi bayanin salla din amma bai yarda ba ko bai je sallar ba walakin kazzaba wata walla sa'annan sai dai ya karyata kuma ya juya baya kuma zaba ila alihi ya tamakwa shine yana kuri yana alfahari yana cewa ya yi abin da yi kuma ba abin da za a mashi kuma suke da makka sai sun ga wanda za a masu wani abu wa kana yamna'un nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana annabi sallallahu alaihi wasallama ani sala daga yin sallah منذ أول منذ أول يوم ترنا نتفرقوا درعاه يصلي يجا من ذا الله هنا صلى في الحرم أتين حرم مكة tilla na farko da aka ce mai ga annabi nan na sallah sai ya hana shi wa marratan marra bihi wata rana kuma ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli alali yana sallah inda al-maqami a wurin maqami Ibrahima fa qala sai yace ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kai Muhammadu alam an haka an haza ba na ce ka ƙara sallah ba ko kaji ba na ka sallah ba ko wata wa'adahu yace in ka ƙara yin sallah sai kaga abin da zana maka ka ƙare fa aghlaqa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai magana kakkausa wan tarahu manzo Allah ya tsawace shi ta taka ba wuri fa qala sai ce ya muhammad yace kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi ayi shay'in tuhaddidun yace da na kana yi bani tsoro ne ni za ka ba tsoro da me za ka bani tsoro me kake iya mani amma wallahi yace bari in gaya ma na rantse da Allah inni la aktharu hadha alwadi nadiyan lalle wannan kwarin na Makka gaba daya babu wanda ya hini jama'a babu wanda ya hini taron dangi in wada ya tashi kaje ka tambaya kai fa anzalallahu sai Allah ta'ala ya saukar da faliyada unadiya ya kira jama'a tashi sane da uzzabaniya Allah ce mu kuma za mu kira mala'iku zabaniyawa sai gwada mu taron da ke gare shi zabani ɗaya ya ishe su ya ma masu yawa in suka gan shi ma shi kenan kowa suke wa zai da wannan abubuwan da abuja da yamma manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin a cikin wata riwaya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi khanaqihi manzo Allah ya kama falish wa hazzahu ko manzo Allah ya girgiza shi wa huwa yaqulu lahu manzo Allah yana ce mai aule laka fa aule thumma aule laka fa aule manzo Allah yana ce mai halaka ta tabbata gare ka kai halakakke ne kuma kai halaka ta ƙara tabbata gare ka wa qala aduwullah sai makiyin Allah ya ce a tu'iduni ya Muhammad shin tsoro kake bani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'an wallahi da kai da Allah ka ba abinda za ku iya mani on kuma kuna iya mani in gani ka wa aini yace lalle ni da kake gani na nan la a'az lalle ni ne mafi daukakan mammasha wanda ya tafiya bai na jabalai ha tsakanin duwatsun maka dukkan duwatsun nan da suke kewaye da maka to babu wanda ya kai daraja ta babu wanda ya kai karfi na da izza in kuma akwai shi ka gwada mani shi don ba ma abu jahal ba kana iya hada da mutanen maka zo su koma gehe kai kadai kana iya hada da su kaga tun daga nan ma ya kada kanshi dai izzar ka dabuwa ya kai kana da ƙarfi ne saboda wasu ko ba haka ba waɗansu ne izzar taka ba kai kaɗai ba yawa da na gemanka sun ja baya sun ce ba ruwansa da kai to ta ƙare maka ba ka ga shugabannin ƙasashe ba da ranar juyin mulki ta zo duk sojojin da ke nan sun bar goyon bayan su shi kenan ƙarya ta ƙare ƙarfi ya ƙare shi ba abin da za su yi duk wanda ya kira ya ce ai mai gida da sa hannunmu a zuwa kawo gudun ma ya ce ai mu muka turo su muna jiran su yi maza su kare ne a kawo a kawo ka nan wurin mu yi mu shiga gidan na karin ka kenan ka kira can wasu makwauta su kawo dauki ce ai abin ne mun ji yayi kamari ba ruwan mu ciki wallahi ya za kai zara ka duk ƙarhinka ba ka da ƙarhi kai kare ƙarhinka na jama'a ne Allah shi ne mai ƙarhi shi kadai bai buƙatar kowa wurin ƙarhin shi bai buƙatar mutane bai buƙatar aljanu bai buƙatar mala'iku shi kadai Allah shi ne mai ƙarhi amma duk wanda ka sani mala'ika jibril yana buƙatar ƙarfin Allah mika'ila yana buƙatar ƙarfin Allah israfil malakul maut khazanatul nari khazanatul janna duk waɗannan mala'ikun gaba ɗaya duk suna mi duk suna bukata zuwa ga mai karfin Allah subhanahu wataala karfin su Allah ne ke basu shi kuma Allah karfi nayi Allah ya kara mana imani walam yakun abu jahal abu jahal bai kasance ba liyufiqa yana farfadowa yana wartsakewa min gabawatihi daga rishin hankali da wauta da yake gabawa daga naka dauko kalman kabiyu wawa sakare mara shi hankali jami kuma al-aghbiya ba da hadal intihar bayan wannan tsawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi bai watsake ba ma'ana bai dawo cikin hayyacin shi ba bai gane ban tsoron da aka mishi ba balizda da shaqawatan kai ƙara ma tabewa yi fi ma ba'd cikin abin da yake bayan wannan tsawatarwa da manzo Allah ya mishi sallallahu alaihi wasallam akhraja muslimun imam muslim ya fitar da hadisi ya nabi huraira daga abu huraira ta radiyallahu anhu yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ƙwala ya ce ƙwala abu jahal abu jahal ya ce ya firu muhammadun wajahu baina azhurikum da Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɓoye fuskar shi a tsakankaninku ma'ana annabi yana abin da ya ga dama kuna kyale shi faqila na'am sai aka ce eh faƙali sai ce wallati wal'uzza abuja ne ce na ranci da lati da uzza la'in ra'aituhu lalle yau in na gaishi la'afa anna ala raƙabatihi lalle sai na taka mai wuya mana kamar yadda kake madabba ka take mata wuya in za ka yanka ta haka za yi ma'annabi ce wala a firan na wajen kuma sai na sa fuska shi ta burki daga ƙasa sai ta yi tukun-tukun da ƙura. Ba ta Rasulallah, sallallahu Alaihi sallama sai yi wurin manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa yi salli manzan Allah yana salla, za'ama, ya yi tsammani la ya fa'a raƙabata wucewa sai ya takawe shi, ba ma faja a hum, wato, babu abin da zo masu kwatsam illa wa huwa yankusu ala aqibai kawai mutane ba su tantance ba sai suka ga Abu Jahl ya dawo baya yana ta sauri wa yattaki bi yadihi kuma yana ta karewa da hannun shi haka yana karewa yana karewa yana ta karewa haka a'a mutane ba su ganin komi fa qalu sai suka ce malaka ya abul hakam suka ce kai abul hakam me yasa me ka yaya ka ce za ka taka mai wuya kuma ga ka dawo da sauri kuma kana kana ta ko jini ya kama ka ne kana ta karewa da hannunka ka ba mai ganin wani abu faƙali sai abu jala ya ce inna baini wa bainahu la khandaqan ya ce lalle tsakani na da shi akwai wani rami min narin na wuta na gani wa haulan kuma na ga wani tashin hankali na ga abin tsoro wa ajniha kuma na ga wasu fuka-fukai ban san ko nawa bane fukafukan da ke gani ba na ganin masu su faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce laudana minni da ya ƙara gurgusowa daga gare ni lahtatafatul malaikatu da malaiku sun tabe shi udwan udwan haka za zan ki tabe shi gaba gaba cire kan cire hannu cire yan yatsu ta cire shi manzala ya ce akwai abin da ya gani ba ma da haka nan bai wartsake ba da haka nan bai shiga cikin hayyacin shi ba sai mai da abin ma asiri ne sihiri ne shiddabar ne ruwa ida ne aka mashi kawai Allah ya kiyaye malam yace hadi suratun musagharatun jiddan wannan waɗansu bayanai ne waɗanda suke takaitattu ɗan kaɗan ƙwarai da gaske ba abubuwan da iyakar da aka yi manzala ba su kenan ba suna da yawa to amma dai wala ya kawo surori hotuna yan kaɗan da bayanai yan kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru ga manzala lima kana ya talaqahu rasulullah game da abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gamuwa da shi wal muslimuna da kuma abinda musulmi suka zangi gamuwa da shi mina zulmi na zaluncin da aka zanki masu sakamakon sun ce musulunci za su walkhas da kuma kamakar yadda ake musu waljau da kuma ainihi ta'addancin da aka zanke musu da zalunci ala aidi tughatil mushrikina ta hanyar wato azzaliman mushrikai masu dagawa alladhina kanu yaz'umuna annahum ahlullah wai suna ganin su ne mutanen Allah kamar yadda gayu ke ce makansu mutanen Allah mutanen Allah ba su sallah mutanen Allah ya sallah yake mutanen Allah Qur'ani yake karanta mutanen Allah sauraron Qur'ani yake amma ina gayu suke mutanen Allah gayu mutanen shedan wasu kanu harami kuma suna ganin kansu cewa lalle su wato mazauna haramin Allah ne to haramin Allah ya zo a cika shi da gumaka to idan mutum ya zo ya bayyana cewa ba ya son aini ba ya son abota ma waɗannan gumaka a tsaya abota ba mai haramin shi kadai dalame lahin shi da ku mutanen Allah ne da ku mazauna ɗakin Allah ne da haramin shi to da kun goyi bayan wanda ya zo ya ce a tsaya abota ma Allah shi kadai amma sai abin ya zama to ba haka ba wa kana ya kasance min muqtadayati daga cikin abubuwan da ya kumsa suka kumsa hadhihi dhuruf waɗannan yanayi kadin almutaazzima waɗanda suka yi tsanani an yaktara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawqifan haziman manzon Allah ya zaben makanshi wani mataki wanda yake akwai kaihin hankali akwai hangen nesa a cikin shi yanfudu bihi ko yunqizu bihi almuslimina ya tsamo ya kubutar da musulmi da wannan matsayin amma da hamahum min albala'i daga abinda ya komtso musu ya hwado musu na bala'i wa yukhaffif kuma ya sassauta musu wa ta'atahu tsananin wannan bala'i bi qadri almustata' da gwargwadon iya ba na da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan cutarwar a yi masahabban shi a yi mashi abu ya kici ya ki canyewa kullum ma karuwa yake ta yi sai manzo Allah ya ce to kamata ya dauki mataki a sauya mi a sauya tafiya a kawo wani azanci da wani dabara wanda za a kauda hankalin mutanen Makka wa qad ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauki khutwataini hanyoyi guda biyu hakimataini waɗanda suke masu hikima kana lahuma atharuhuma so waɗannan hanyoyi guda biyu sun kasance suna da kuhansu da alamarsu fi tasiri addawa a cikin tafiyar da kira zuwa ga Allah mana a tafi da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala salin alim ba tare da an shiga rigima da mutane ba wa tahqiqil hadaf da kuma ainihi cimma burin da ake so a cimma shine na mutane su gane Allah shi kada yake bauta ma wa huma sune hanya ta farko ikhtiyaru daril arqam ibn abil arqam al makhzumi yayin da manzo Allah ya ga cutarwa ta yi yawa tsangwamar ta yi yawa zalunci kama karyan ya yi yawa mutum bai ji bai gani ba saboda ya ce ba zai wannan addinin na gumaka da ake bauta ma ba sai a mai azaba wani a kashe shi wani a ji mai ciwo wani a ɗaure shi wani a rataye shi wani a kwace mai dukiya wani a raba shi da iyalin shi to shi kan shi wanda ya zo da abin da ana ganin girman shi shi ma yanzu ga abin da ake mishi sai maza Allah ya ce to akwai wani gida gidan wani mutum da ake ce ma al-arqam ibn abil arqam al-makhzumi manzo Allah ya zabi gidan shi ya zamanto markazan lid-da'wa markaz ne na da'wa menene markaz markaz ba markaza ba markaza kuskure ne da larabci babu markaza sai dai da hausa ko ba haka ba markaz shine sansani wuri wurin da za ku kahuwa ku zanna yawwa ku kawo karatun alkur'anin ku da komi da komi shi ake cewa markaz to markazan lidawa zamanto sansani ne da da'awa nan ne biro ta da'awa nan ne inda za a koya mu kowa karatun alkur'ani da sunna da addinin musulunci gaba daya wa maqarran litarbiya kuma ya zamanto mazauni ne na horar da mutane tarbiya ta kwarai na biyu amrul muslimina bil hijrati ila al habasha abu nabi da manzo Allah ya dauka ya ce to in wannan mataki da muka dauka na koyewa a cikin gidan arkam da bil arkam bai yi ba to ainihi a guda a tai habasha wanda yake so ya ga baya iya zama da irin wannan bala'in da yake wama da shi to ya gude tai habasha da kasar Ethiopia domin ta akwai sarki wanda yake adali ne ba a cuta a wurin shi darul arqam to ga cikin darul arqam malai yace kanat hadhihi dar ita wannan gidan ka san dar da larabci mace ce kanat hadhihi dar wannan gidan ta kasance fi asli safa a cikin gindin kasan ainihi dutsen safa take lokacin yana dogon duci babba bayan da yake yanzu dan kararrami ban kaje ka iske shi ta yanzu yana da tsawo tun da yanzu ya yi mutum tsawo amma da can shekarun baya saboda yana ga hili babba ne ba'idatan kuma wannan gida ya yi nisa an a'yunin tukhati daga idanun azalimai ba za su sa mai idanu ba ba masu ganin shi domin bayan gidaje yake wa majalisihim kuma ya yi nisa daga wuraren zamansu faktaraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi wannan gidan liyashtami a fiya bil musulmi na sirran domin ya zanji haɗuwa a cikin wannan gidan da shi da musulmi a ɓoye wa yadda alaihim ayatillah sai karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ya koyar da su littafin Allah kuma ya koyar da su sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayanin alqur'ani din wal yu'addi almuslimuna wal yu'addi almuslimuna ibadatahum kuma saboda musulmi su aiwatar da ibadarsu wa amalahum da ayyukansu wa wa yatalaqqa ma anzala Allahu ala rasuli kuma dan su karbo abinda Allah ya saukar da shi ga manzo Allah ma'ana su ɗauke ilimi wan fi amnin a lokacin da dake wannan suna cikin aminci wa salamin kuma suna cikin zaman lafiya babu wanda ke hana su sabanin in canza ai san suna karatun ana bugun su ka kaga anan wurin babu yamu yamu ne babu kowa mu kadai ne musulmi kaga sai mu yi abun mu cikin aminci da kwanciyar hankali wal yadkhula waliyadkhula man yadkhulu fil islam domin kuma wanda zai shiga musulunci ya shiga musulunci wala ya'lamu bihi tuqat wadannan azaliman wadanda suke wuce iyaka suna azabtar da mutane ba za su san da shi ba tunda ba gaban su ya musulunta ba min ashabi sakwati wan niqma daga cikin ainihin mabuta kama karya da zalunci wa mimma lam yakun yashukku fihi wa mimma lam yakun yashakku fi daga cikin kuma abin da ba a kokonto a cikin shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishtama bil muslimina alanan da zai zangi haduwa da musulmi a bayyane la hawala al mushrikuna da mushrikai sun yi kokari bi kulli ma indahum game da da abin da yake wurin su min al qaswati da kekashewa والغلظة تسننتاوى أن يحولوا بينه وبين ما يريد فهنا ستري تكاني يدابن دي جيسو يكي غريش معنى زمنتو شامكي زمنتو ترنكي غريش من تزكية نفوسهم نايني من ذالا ينا نفن يسرك كي زكاة ودن دايكي غموار سودم زمنتو ما سركين زكاة باب قوة سيسنن جرما الله دبوتا ما الله ومن تعليمهم الكتاب والحكمة نكما ƙoƙarin da manzo Allah yake yi ne karantar da mutane littafin Allah da kuma bayanin littafin Allah ne wa rubbama afdha zalika so da yawa ma wannan ya kai ila musadamatil fariqain to da yawa ne yana iya kaiwa zuwa ga wato rikicin bangarorin guda biyu bangarorin musulmi da kafirai in ga hili za a ko a musulman suna kafirai suna cewa kai ayo gayya a zo mutane na ba su kashi to shi yasa manzo Allah sai ya zaba a boye inda ba mai ganinsu, bal kad waka zalika filan wannan ya abku a aikace, faƙar zakara ibn Ishaqa, domin malaɗin Ishaqa ya ambaci cewa anna ashabar rasulillahi lalle sabon manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam kanu ya jitami'una sun kasance suna tattaruwa fi shi'ar a cikin duwatsu, bai sallu na fiya sirrin sai su yi sallinsu a ɓoye. fara'ahum nafarun min kuffari quraish sai wasu jama'a daga cikin kafiran quraisha suka gane su fasabbuhum sai suka zage su wa qataluhum suka suka ainihi yaƙe su fa daraba sa'd ibn abi waqqas rajulan sai sa'd dan abi waqqas ya bige wani mutum cikin su fa sala damuhu jinin shi ta zuba wa kana awwala damin huriqa fil islam sai zamanto shine farkon jinin da aka zubar da shi a cikin musulunci to kaga kenan in suna yin abu ana gani to abinda zai ta faruwa kenan ai ta fada ana rikici ai kai ga salwantar rayuka wa malumun anna al musadama sananne ne cewa lalle karawa da artabu law ta'addadat da ta yi adadi da yawa da an yi ta inta wa talat kuma da ta yi tsawo la afdat ila tadmir al muslimina to da ta kai ga rushe musulmi wa ibadatim da kuma kare dangin musulmi gaba da an karar da su yawa fa kanat al hikma fa kana min al hikmati sai ya kasance na daga cikin hikima ashirriya wato boyewa wal ikhtifa'u da kuma karin boyewa dan hikima shine a boye tunda hito na hito yanzu ba yiwa ba su da yawa Allah yana bayan su Allah yana iya kare su amma saboda haka Allah yake so sai Allah subhanahu wataala ya zaba a yi zaba a boye fa kana ammatu sahaba sai mai yawan sahabbai suka zamanto yukhfuna islamahum suna boye musuluncin su wa ibadatuhum kuma suna boye ibadarsu wa ijtima'ahum kuma suna boye haɗo su amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah fa kana yajharu bid da'wati wal ibada manzo Allah yana bayyana da'awa kuma yana bayyana ibada baina zaharanayil mushrikina a gaban mushrikai a tsakankanin su la yasifu an dhalika shay'un wani abu da ake mai na cutarwa bai hana shi zai kaudar da shi sai yayi saboda shi rasulullahi ne shi shugaba ne walakin kana yajtamiu ma'al muslimina sirran sai dai yana haduwa da musulmi a boye ba ga hili ba nazaran li salihim saboda kallon amfanin su wa salihil islam da kuma amfanin musulunci wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yaye mana Allah ka samu gyara alaikum salam a alkunya a shi abu jari shi abul hakam ne shi shi ma abul hakam shi kuma wannan alhakam ne alhakam ibn abil as shi alhakam ba a kananin kamar shi ne ake ba shi bane shi suna mai wannan alkunya ne abul hakam saboda ni saboda yana da azanci da dabaru shi na ya daban yake Allah ya sa mu dace ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da aikin banza ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka ba su kasuwanci da aiki mai albarka ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da kasan mu da al'umman mu ci gaba Allah ka zauna da kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah tuntunin da ke faruwa a cikin kasashen mu Allah ka kawo karshen su ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah daga hararar yan ta'adda da ‘yan bindiga ya Allah, Allah ka ji roƙonmu ya Allah, Allah ka amsa mana ya Allah, Allah ka kawo alkhairi da albarka a garin nan namu, Allah ka kawo alkhairi da albarka a kasan nan tamu gaba da ya Allah, marasa lafiyan ma Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ƙara masu lafiya, marigayen mu Allah ka ji kansu da rahma da gafara Allah ka sa sun huta, Allah ka haɗa mu da su gidan aljanna, Allah ka samu kare da duniya lafiya, yaranmu da suka kari jarabawa Allah subhanahu wataala ka sa jarabawa nan ta hito da kyau ya Allah Allah ka sa nan jarabawa ta bak da yara suka kari Allah ka sa ta bayyana da kyau ya Allah Allah ka sa masu yawa su samu ya Allah Allah ka sa sun samu saukin ta ya Allah Allah ka sa sun samu rangwamen ta ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ta mu kare da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin